العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 24 ga watan zulhijja shekara ta 433 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma tara ga watan 11 shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih ba laifi kafin darasi na yau idan da 'yan tambayoyi suna iya gabata na'am waishin mutumin da yake kan halin tafiya wanda iya rangwamen Allah subhanahu wa ta'ala da ya masa shine kasarun sallah shin waina halatta ya bi limami wanda yake mazauni kwarai da gaske musamman in yana kwaɗan samun ladan jam'i maimakon ka yi sallah kai kaɗai ka yi kasaru idan ka ga ana sallah jam'i to ka je ka bi jam'i shi ya fi ka kaɗai ta kai sallah ta kasaru domin duk mutumin da ya yi sallah a cikin jama'a ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallar da yi a cikin jama'a na fifitar sallar mutum shi kadai da daraja 27 illa kasancewar in ya bi limami mazauni maganganu kamar kusan guda biyu ke akwai zuwa uku amma magana wadda ta fi tabbata ta fi rinjaye dole ne ya cika sallah kamar yadda abdullahi dan umar da abdullahi dan abbas allah ƙara musu yadda idan suna kan halin bulaguro suka bi limami mazauni to cika sallah suke ba sa kasarunta don haka malamai suka kafa hujja da dalilai suka ce duk lokacin da mai bulaguro ya bi limami wanda yake mazauni dole ya cika sallah ɗaya daga cikin dalilan fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna ma ju'ila al-imam li yu'tamma bihi fala takhtalifu alaihi kusan da cewa kadai an sanya limami dan ayi koyi da shi manzon Allah yace kar ku saba masa tare da halaccin in an yi biyu wasu malamai suna ganin zaka iya zama kai jiran liman in ya ci ko abin da ya rage masa ya salamce sannan ka salamce wasu malamai suna ganin cewa in an yi biyu kana iya yin niyyar kadai ta ka salamci to amma wannan kauli dai na farko wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke kan shi shine da ya furin jayi na'am me yake cewa matsayin azumin da ma'aikata su ke lokacin da gwamnati ta musu wani zalunci a to kuma shi dai azumi mutum yana yin shi don neman kusaci ga ubangiji tabaraka wa ta'ala akan wata bukata da ya sa gaba shi mutumin da ya zalunce ka ba sai kayi azumi ba ko kayi wani wannan ko bakin ka ka sha ka kyale ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya fitar ma da haƙƙinka balantana ka ce Allah ya isa ko kai masa addu'a wannan addu'a ce amsassa an gane ku na'am
wanda aka bar su zai cika shi ya yi rinjaye ko mara suna wai misali in ka samu wani abu daga cikin sallah ta liman wani abu ya kuce maka ciko za ka yi ko kuma ramuwa za ka yi ma'ana ramu abin da ya kuce maka za ka yi ko kuma ciko za ka yi wannan tambaya ta gabata a darasinmu na jiya na riyadu salihin malaman malikiya da malaman hanafiya su iya abin da suke gani duk lokacin da ka samu wani abu na sallah ta liman wani abu ya kuce maka suka ce ramu abin da ya kuce maka za ka yi misali a sallah ta isha sai ka samu raka'o'i biyu na ƙarshe wanda su biyun nan na ƙarshe fatiha ne ba sura to malikiya da hanafiya suka ce idan ka tashi wannan raka'o'i biyu da suka kuce maka na farko ramu su za ka yi ma'ana fatiha da sura za ka yi a bayyane an gane ko a waɗannan rako'i guda biyu menene dalilin ku akan haka suka ce faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idza ataytumus salata fa alaykum bis sakinati wal waqar wa la ta'tuha wa antum tas'aun fama adraktum fasallu wa ma fatakum faqdu yanda lafazin yake a cikin sahihu muslim manzon Allah yace in za ku je sallah ku je sallah tare da ku akwai natsuwa da girmamawa kar ku je sallah kuna guje-guje wanzan Allah ya ce abinda kuka tarda ku sallata abinda ya kuce muku sai ya ce faƙabu suka ce lafazin faƙabu ma'ana shi ma'ana ku ramu don haka suka ce kenan duk lokacin da ka samu wani abu daga sallar liman wani abu ya kuce maka ramuwa za ka yi kenan in ka samu raka'o'i biyu na ƙarshe a sallar isha in ka tashi a faɗarsu kenan ramuwa za ka yi biyun nan da suka kuce maka fatiha da sura za ka yi a bayyane malaman shafi'iya da malaman hanabila suka ce a a duk lokacin da ka samu wani abu na sallar liman wani abu ya kuce maka to iya abin da za ka yi ciko za ka yi menene hujjar ku suka ce hadisin da yake cikin bukari maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idza ataytumus salata fa alaykum bis sakinati wal waqar wa la ta'tuha wa antum tas'un fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu haka lafazin yake a cikin bukhari wa ma fatakum fa atimmu maza Allah ya ce in za ku je sallah ku je sallah tare da ku akwai natsuwa da girmamawa kar ku je sallah halin kuna guje-guje manzon Allah ya ce abinda kuka riska ku sallata sai ya ce wa ma fatakum fa'atimu abinda ya kuce muku manzon Allah ya ce ku ciko suka ce ku da kuka ce ramowa za a yi ba ku da dalili a wannan lafazi wanda yake cikin sahihu muslim domin lafazin alqada a yare na larabci na daukan ma'anar al-itmam cikawa suka ce dan haka dole ne ku ɗau wannan hadisi wanda yake cikin bukari lafazin da yake ciki da shi ya dace ku fassara wancan lafazi na cikin sahihu muslim ku ɗauki ma'anar wa ma fata kun mu ku fassara wancan lafazi wanda yake cikin sahihu muslim wa ma fata kun faƙabu me yasa saboda a yare na larauci lafazin alƙaba yana ɗaukan ma'anar cikawa kamar misali yanzu mutumin da ya mutu me ake faɗa sai a ce kad ƙaba ai kad tamma ajala ya cika kwanukan rayuwarsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga Abu Salama kuma haka Allah ya faɗa mana a cikin suratul baqara fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra fa idza qadaytum manasikakum idan kun cika ayyukan ku na haji kaga ba ana nihin cewa in kun rama ayyukan ku na haji lafazin qadaytum anan ay atmamtu lokacin da kuka cika ayyukanku na hajji Allah ya ce fa zukurullaha ka zikiri aba ka zikiri kum aba akum aw ashadda zikira haka idan ka koma cikin suratul hajji fadar ubangiji tabaraka wa ta'ala thumma liyaqdu tafafahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq thumma liyaqdu tafafahum ubangiji ta'ala yace alhazzai su cika ibadarsu ma'ana su cika ayyukansu na hajji waliyufu nuzurahum Allah ya ce kuma su cika dangane da alwashin da suka daukan makansu sai ce wani ya tsawafu bil baitul atiq sannan su yi dawafi da wannan daki wanda yake da dadde ko kuma ka ce bil baitul atiq da wannan daki wanda yake zababbe domin lafazin atiq a yare na larabci na daukan ma'ana biyu da daddan abu ana ce masa atiq zababban abu wanda yake fiyayye ana ce masa ati an gane ko wannan dadin fa'ida ne akan wannan don haka dai a takaice faɗa mafi rinjaye duk lokacin da ka samu wani abu daga cikin sallar liman wani abu ya kuce maka to ciko za ka yi an gane ba maganar karamu don haka ibn rushd al-hafid Allah ya ji kansa a cikin littafinsa bidayatul mujtahidi wa nihayatul muqtasidi yarin jayar da kasancewar ciko mutum zai yi a duk lokacin da wani abu ya kuce mishi daga sallar lima misali muka yi a amsa ta jiya cewa mutum ne ya zo ya samu raka'a ɗaya ta ƙarshe a sallar magarba biyu suka kuce masa wannan ɗaya da ka samu ta ƙarshe a sallar magarba kai ita ce ta farkon ka mai fatiha da sura idan liman ya salamci sai ka tashi ka yi fatiha da sura a bayyane idan ka zo kai sujada sai ka zauna kai tahiya sannan idan ka tashi fatiha za ka kawo kadai a ɓoye ba tare da sura ba waccan ta ƙarshen liman kai ita ce ta farkon ka mai fatiha da sura kasancewar shi a wajen liman ba ta da sura wannan bai shahi ka ba domin manzon Allah ya yi wa ma fatakum fa'atimu abin da ya kuce muku ku yi ciku ku ciku na'am
sai liman yanzu ya zama sun kare sallah za ka tashi a wurin zama ka ce Allahu akbar lokacin da ka meɗi ka faɗi Allahu akbar sun kuma shiga ta zama
barta zama mi
gama ƙari
a to in ka ɗauke ta a ƙari sai ka kawo dalilin da ya nuna cewa ƙari ne su wasu malamai musamman malaman malikiya suna ganin cewa lokacin da ka zo misali katar da liman ya gama sallah kawai zaman tahiya ka samu baka samu komai ba kai kabbara ka zauna idan ka tashi ba za ka yi kabbara ba za ka tashi kurma wannan kabbara da kai ka zauna ita ce ta kabiratul ihram saboda baka samu komai ba in ka tashi kawai karatu za ka fara don haka kuma sai suka ce a duk lokacin da ka samu mara raka'a ɗaya uku suka kuce maka misali a sallah ta azhar ko la'asar ko isha ko ka samu uku ɗaya ta kuce maka suka ce in ka tashi ka meke ba za ka yi kabbara ba kawai karatu za ka fara ban san ba menene dalilin su akan haka tare da cewa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tukawar shi da tar sallallahu alaihi wasallam kabbara darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun gama babi na saba'in daidai yau za mu tashi babi na saba'in da ɗaya babi na saba'in wanda muka gama a wancan sati shine baban da ke bayani dangane da kasancewar zakka ta hudda kai farilla ce in ma ka ce farilla ce ko ka ce wajibi ne wajibi ce domin lafazin farilla da lafazin wajibi ba shi da bambanci a wajen jumhurin malamai malikiya da shafi'iya da hanabila tare da cewa malaman hanafiya su kadai ne suke bambanta tsakanin farilla da wajibi amma magana mafi inganci wajibi da farilla ba su da bambanci don haka shine malam ya ce babu fardi sadaqatil fitr babi ne wanda ke bayani dangane da cewa zakka ta hudda kai farilla ce idan aka ce farilla shine abin da ya zama tilas a kanka dole ka yi indi matukar kana da hali in kana da hali ba ka yi ba to ka cancanci a rubuta maka laifi shine zunubi shine malam sai ya zo da asar in cewa abu aliya da afa ibn abi raba da muhammad ibn sirin waɗannan manya-manyan tabi'ai wato su suna itikadin cewa zakka ta da kai farilla ce malam ya dan yi ishara zuwa ga waɗannan uku domin su suka fito hili suka bayyana cewa zakka ta da kai matsayin ta farilla ce amma ba su kadai bane malamai suna da yawa daga cikin magabata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai waɗanda suka tafi akan cewa zakkar kunu wajibi ce to shine sai ya zo da asarkin da hadisin wato umar ibn nafi daga mahaifinsa abdullahi dan umar an gane ko daga babansa shine nafi shi kuma daga abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda ke cewa farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zakatar fitr ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya farlanta zakka ta hudda kai kaga waɗanda suka ce zakka ta hudda kai farilla ce madogararsu shine wannan hadisi domin lafazi ne a bayyane wanda yake nuna farlancin zakka ta hudda kai me yace cewa ya farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma su waɗanda suke ganin ba wajibi bace sai suka ɗauki lafazin farada suka bashi ma'ana wato a larabci domin lafazin alfard a yare na larabci yana ɗaukan ma'anar at-taqdir ma'ana nuna gwalgwadon abu nan sai suka ɗauki fara da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zakatal fitri sa'an min tamri wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana gwalgwadon zakka ta hudda kai sa'i ɗaya ne za a bada na da biyu illa kasancewar idan lafazi ya zo farkon abin da ake bukata ka ɗauke shi akan ma'ana ta shari'a ba ma'ana ta larabci ba tukwa an gane ku ka ɗauki shari'a mai take nihi da shi shine ake kira urfu shar duk lafazin da zaka samu a cikin alkur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aje ma'anar shi ta larabci a farko ka ɗau ma'anar shari'a mai shari'a take nihi da shi shine sai yace sa'an min tamri wato sa'i guda wato na dabino bayani ya gabata in aka ce sa'un mufrad ne jam'unsa shine asu'un idan aka ce sa'un shine mudu hudu wani ma'auni ne wanda yake kasantacce a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya abinda wannan ma'auni yake dauka mudu hudu mudu sananne ne a wajen mu shine wanda ake hudda zakka ta hudda kai wanda in ka hada hudu shine yake baka tiya wadda ake awo da ita anan shine sai yake cewa au sa'an min sha'ir ko kuma sa'i guda wato na sha'ir sha'ir wata ƙwaya ce wadda ake rukunta a matsayin abinci halittarsa na kusa da halittar alkama an gane ko in ba sanin alkama ba ka yi kwarai da wuya za ka iya bambanta tsakanin sha'ir da alkama sai ya ce alal abdi wato akan bawa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya farlanta wal hurri sai ya ce da ɗa wa zakari da namiji wal unsa da mace wasagir da ƙaramin yaro wal kabir da babba minal musulmi na daga cikin musulmi sai ya ce wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasu ila sala wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarnin abada ta ga mabukata kafin a fita kafin jama'a su fita zuwa masallacin idi wani yakan iya cewa shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma a karan kanshi yana farlantawa a karan kansa manzan Allah bai ya farlantawa duk abin da manzan Allah ya farlanta mana wannan isar da saƙo ne wanda farlantawar na koma tushe shine ubangiji subhanahu wata'ala dan iya abin da yake kan manzon shi sallallahu alaihi wasallama shine isarwa don haka manzon Allah yake cewa ku saurara duk abin da manzon Allah ya haramta daidai yake da abin da Allah ya haramta dan shi bashi da nashi duk abin da ya faɗa wannan isar da sako ne yake don haka Allah yake cewa wa ma alar rasuli illa albalagul mubin ba abin da ke kan manzon mu Allah yace face isar da sako wanda yake mabayyani man yudi'ir rasula faqad aba Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza to a takaice dai shi wannan babi wanda bayani ya gabata akan shi abinda muke so mu gane mu fahimta zakka ta da kai matsayin tafarilla ne dole ne matukar mutum yana da hali ya bada ta to gawa take zamantowa farilla shine ga mutumin da ya mallaki abincin yini idi a irin yanayin mu a nan addini na Allah so uku ake abinci akwai karin safe sannan akwai abincin rana sannan akwai abinci wanda yake na dare a matsayinka na mai gida abin da yake bahunka idan ka fudda abincin safe ka fudda na rana ka fudda na dare abin da ya rage a bahunka in ya kai a fitar da zakka ta fudda kai to ta zama wajibi a kanka ka bada sai aka wayi gari mutum biyar ne kai da iyalinka ku biyar ne an gane ko wanda kuma gaba ɗayansu da kai da su dole ne ka fitan musu to da ka hudda abincin yinin sallah abin da ya rage a cikin bahunka duka bai wuce ba gwalgwadon abin da za a hudda ma mutum biyu sai ka hudda ma kanka ka hudda ma wani daga cikin iyalinka waɗannan uku sun saraya in na mutum ɗaya ne ma ya rage abin da za ka bada sai ka hudda waɗannan saura sun saraya to amma kasancewar a nan kai ka hudda abincin yinin sallah kuma baka da abin da za ka fitar sai wani ya baka sadakar ita zakka ta hudda kai domin ka cancanta a baka a wannan wanda aka baka ta zama mallakar ka kai ma sai ka hudda kafin a je sallar idi in dai aka baka kai ma za ka hudda me yasa saboda ka zama mawadaci a wannan lokaci daman ita ana bada ta ne dan a wadatar da miskinai a wannan yini su ma su tsaya su yi tarayya da 'yan uwansu musulmi a cikin murna ta idi kar su fita suna yawon bara iya abin da za a ba su su biya bukatunsu a taimaka musu yau za mu tashi kenan babi na saba'in da ɗaya قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين مالا الله يجي كنسا كي wannan babi ne wanda ke bayani dangane da zakka ta hudda kai abace wadda Allah ya farlanta ma bawa da waninsa daga cikin jama'a ta musulmi an gane ku domin kasancewar shi ma bawa wajibi ce a kansa to a nan malamai suka ce shin wajabcin a karan kansa ko kuma akan mai gidan shi saboda shi bawa da duk iya abin da ya mallaka wato na mai gidan shi ne don haka wasu malamai suka ce bayi wanda zai fitan musu da zakka ta da kai shine mai gidansu to amma shi al-Imam bukhari da ya kalli zahirin wannan hadisi iya abin da yake nunawa shi bawan a karan kanshi ne ta zama wajibi kenan sai in bayyana halin fitarwa mai gidan shi zai fitan masa shine don haka sai ya hadafi sai ce wa gairihi da wani shi kenan shine ɗa namiji ko mace yaro ko babba sai ce minal musulmi na daga cikin jama'a ta musulmi قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك هو ابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني إمام دار الهجرة النافع هو مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفجر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين عبد الله بن عمر الله إكرم سيدك cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta zakar kunu sa'i guda na dabino ko kuma sa'i guda na sha'ir a bisa dukkan ɗa ko bawa namiji ko mace sharaɗi amma daga cikin musulmi an gane ko kaga wannan lafazi mai yace ala kulli kurrin a bisa dukkan ɗa sai ce awa abdin ko bawa to don haka wa zahirin wannan lafazi na nuna cewa wajaucin zakka ta hudda kai na kasancewa akan bawa a iyakaran kansa kenan ba mai gidan shi ba sai in bayyana halin huddawa mai gidan shi zai hudda masa don haka wasu malamai suka ce kai mace ma dole ne ta hudda ma kanta illa kasancewar fadar malamai da suka ce in kai kake ciyar da mutum to kai za ka fidda masa wannan magana tana da gunzama saboda duk mutumin da kake daukan ɗawainiyar shi yau da gobe wanda cinsa da shansa da ɗawainiyar shi a kanka take to wannan kai za ka fidda masa zakka ta kai kai ko da boyi boyin ka ne wanda kai kake bashi ci kake bashi sha to in lokacin ba da zakka ta fudda kai yayi kai zaka fudda masa saboda ita mace ciyar da ita wajibi ne akan ka ba dare ba rana iya gwalgwadon al'ada abinda ake ba mutum na abinci to wannan dole ne ka ciyar da ita haka shi bawa ciyar da shi da shayar da shi abu ne wanda yake wajibi akan mai gidansa don haka suka ce ita zakka ta hudda kai tana tana wato tana bin ciyarwa kenan wanda ya zama tilas ka ciyar da shi kai za ka fidda masa misali yanzu mahaifa lokacin da suka wayi gari a matsayin talakawa ba sa iya daukan ɗawainiyar kansu kai da wajibi ne duk kai kawon da za ka yi ka yi ƙoƙari ka samu ma mahaifanka abinci in lokacin hudda zakka ta hudda kai yayi kai za ka hudda musu yasa saboda kai kake ba su ci kake ba su sha nan kuma sai yake cewa minal musulmi na wato daga cikin musulmi don haka malamai suka ce sharaɗin ita zakka ta hudda kai ya kasance musulmi don haka malamai suka ce idan kana da bayi waɗanda suke ba musulmi ba kafirai ba maganar ka fitan musu da zakka ta hudda kai ko kana aure da mace wadda take arniya ma'ana wadda take yar mushau ko ba yahudiya ita ma ba maganar a hudda mata zakka ta hudda kai domin ba musulma ba ce domin don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade mana cewa minal muslimina wato daga cikin musulmi a takaice dai malam ya zo da wannan hadisi dan ya nuna mana hatta da bawa wajibi ce a karan kansa sai in ba shi da hali kenan mai gidan shi zai fitan masa ba ba babu sa'in min sha'ir wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da gwalgwadon abin da ake badawa na zakka ta hudda kai shine sa'i ɗaya tak wato na sha'ir an gane ko ma'ana daga cikin sha'ir ana fitar da sa'i ɗaya قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن إياد بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال kunna nudi'imu sadaqata sa'an min sha'ir Abu Sa'id Al-Khudri Allah ya kara masa yadda ke cewa mun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna ciyar da zakka ta da kai sa'i ɗaya muke badawa na sha'ir an gane ko kenan anan malam wannan lafazi ya kalla sai ya nuna mana cewa daga cikin sha'ir ma iya abin da za a bada wato shine sa'i ɗaya ma'ana mudu hudu don karka ga cewa ko sha'ir yana da tsada ko ba shi da tsada domin yana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi misali da shi a hadisin da ya gabata me ya faɗa a wancan hadisi shine sai yake cewa sa'an min tamrin aw sa'an min sha'ir sa'i ɗaya na dabino ko kuma sa'i ɗaya wato na sha'ir don haka shi a nan abu sa'id ya ce mun kasance muna ciyar da wato zakka ta hudda kai wato sa'i ɗaya muke badawa na sha'ir don haka kenan a nan abu ne tabbatacce tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tare da cewa irin wannan siga in aka same ta abinda take fa'idantarwa shine kasancewar hadisin hukuncinsa hadisi ne marfu domin duk lokacin da sahabi ya ce mun kasance muna aikata kaza wasu malamai suka ce in ya jingina da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zai ce kunna naf'alu kaza ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka ce daidai yake da manzon Allah ya ce kaza idan sahabi ya ce mun kasance a zamanin manzon Allah muna aikata kaza to daidai yake da abin da manzon Allah ya ce a yi domin in har kuskure ne suke yi to Allah ba zai tabbatar da su akan kuskure take yanke sako zai zo daga saman bakwai Allah ya ba manzansa labari dangane da halin da mumine suke ciki idan abu ne na ci gaba a ci gaba da yin shi to Allah zai tabbatar da su akan haka in na adaina ne take yanke Allah zai taka musu burki don haka Jabir ibn Abdullahi al-Ansari da zai kafa hujja akan halaccin yin azal me ake cewa al'azal shine lokacin da kake saduwa da iyalinka idan mani ya zo sai ka fitar da gabanka daga cikin gabanta wato ka zubar da maniyin a waje shine sai yake cewa mun kasance muna yin azalo a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce alhali kuma alkur'ani yana sauka kenan inda kuskure ne to da Allah ba zai tabbatar da mu akan haka to nan Abu Sa'id da yace kunna nudimu sadaqata sa'an min sha'ir mun kasance muna ciyar da sadaka ta kunu wato sa'i daya wato na sha'ir dan haka kenan in ma sha'ir ne zaka bada sa'i ɗaya zaka bada kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa babu sadaqatil fitri sa'an min min ta'am wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da cewa iya abin da ake fitarwa na zakkar kunu shine sa'i daya wato na abinci na abinci kenan ko ma wani kalan abinci in dai abu ne wanda jama'a sun rike shi a matsayin abinci to in lokacin zakka ta hudda kai yayi badawa za a yi domin waɗannan abubuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zana misali ne dan ba ko ina ba za ka je ka samu kwaya ta sha'ir shin yanzu ana akwai sha'ir babu sha'ir idan ana akwai dabino ba a noma dabino anan duk in kaga dabino anan kawo shi akai kuma mu anan dabino matsayin shi ba abinci bane ba don haka a nan sai ce sa'an min ba'amin ma'ana sa'i ɗaya ake badawa na abinci ƙala haddasana abdullahi bin yusuf ƙala akhbarana malik an zaid ibn aslam an iyad ibn abdullah ibn sa'ad ibn abi sarhin al-amiri annahu sami'a aba sa'id aba sa'id al-khudri radiyallahu anhu أنه سمع أبا سعيد سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفئر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أكب أو صاعا من زبيب أبو سعيد الله يكرم سيدا ke cewa mun kasance muna fitar da zakka ta hudda kai sa'i ɗaya min ba'amin na abinci an gane ko don haka malamai suka ce ita zakkar kunu zakkar kunu ana fitar da ita wato daga cikin abin da mutane suka rike shi a matsayin abinci kamar yanzu misali galibi dai a nan shinkafa ake ci tare da cewa dai ba noma ta ba ake anan amma ita ce galibin abincin jama'a to za ka iya fuddawa da shinkafa za ka iya fuddawa da duk wani kalan abinci wanda ake amfani da shi a irin wannan yanki za a fitar da zakka ta da kai don haka waɗancan abubuwa misali ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana shine don haka yace sa'a min ba'amin wato sa'i daya na abinci sai ce au sa'an min sha'ir ko kuma sa'i na kwaye sha'ir au sa'an min tamr ko kuma sa'i ɗaya na dabino au sa'an min a ko kuma sa'i wato na ciku an gane ko kar ka fahimci cewa cikunsu irin namu ne wanda ake yin shi kamar faifai kale kale cikunsu nike shi ake daddake shi ake haka cikunsu yake ba ciku bane ba wanda yake irin namu haka ko sa'i ɗaya wanda yake na ciku au sa'an min zabib ko kuma sa'i ɗaya na zabib zabib wato shine inabi bayan an shanya shi ya bushe wanda zaka ga 'ya'yansa yanda ka san kamar kwaro haka yake wanda yana da zaki wanda shine bature yake ce masa reza kenan shine in ya bushe sai ya motse idan ya motse tiya tiya ake auna shi wannan shi ma ana fitar ana suna rikon shi a matsayin abinci shi ma ana bada shi a matsayin zakka ta huddakai don haka da irin su zabib da irin su ciku da irin su dabino duk a wajen su wannan matsayin abinci ne duk abin da za a kiraye shi a matsayin abinci to ya halatta a bada shi a matsayin zakka ta hudda kai babu sadaqatil fitr sa'an min tamr wato wannan babi ne wanda ke bayani cewa zakka ta hudda kai wato ana fitar da sa'i ɗaya na dabino an gane ku sa'i ɗaya ake fitarwa na dabino qala haddathana ahmad ibn yunus qala haddathana al-layth wa ibn sa'ad al-fahmi al-misri an-nafi anna abdullah ibn umar radiyallahu anhuma annahu qala أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال عبد الله رضي الله عنه فجعل الناس إدله مدين من همطة wato abdullahi dan umar ke cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni dangane da fitar da zakka ta hudda kai mutum ya ba da sa'i ɗaya na dabino ko sa'i ɗaya na sha'ir kamar yadda ya gabata a wancan hadisi na farko abdullahi ibn umar allah ya kara musu yadda sai ya ce fa ja'alan nasu idlahu muddaini min himba zamani da ya zamani sai aka samu wasu suka yi iya ƙoƙarinsu maimakon a bada wato sa'i ɗaya sai suke ganin cewa alkama in ka ba da mudu biyu zai tsaya a matsayin sa'i ɗaya sai suka ɗauki cewa mudu ɗaya na alkama yana daidai da mudu biyu na dabino ko kuma mudu biyu na sha'ir saboda me yasa alkamar ta fi kima a wajensu a wannan lokaci wa yake nihi da cewa fa ja'alan nasu jama'a sai suka yi ijtihadin su suka mai da cewa mudu biyu na alkama na daidai da mudu hudu na sha'ir ko mudu hudu na dabino wanda ya wannan iya ijtihadi shine Muawiya ibnu Abi Sufyan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya kara masa yadda illa kasancewar zamu iske riwaya ta gaba sahabbai basu mara masa baya ba sun saba masa kenan dai a nan malam yayi baban dan ya nuna mana adabi noma kenan sa'i guda zaka bada ba maganar ka bambanta ka ce wannan dabino ne fiyayye ko kuma a yanzu dabino ai tsada ya fi alkama tsada ya fi hatsi tsada ya fi dawa tsada don haka kenan ina iya bada mudu biyu ya tsaya a matsayin kenan mudu hudu to in ma dabino zaka bada dai mudu hudu zaka bada babu fa'in min zabib wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da wato gwalgwadon abin da ake fitarwa daga cikin azzabib wato sa'i guda ne قال حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع يزيد, يزيد الأدني أدني قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم أنه قال حدثني إياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نؤتيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب فلما جاء معاوية رضي الله عنه وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين wato abu sa'id allah ya kara masa yadda ke cewa mun kasance a zamanin manzon allah sallallahu alaihi wasallam muna ba da zakka ta hudda kai sa'i guda wato na abinci ko kuma sa'i guda na dabino ko kuma sa'i guda na sha'ir ko kuma sa'i guda na azzabi lokacin da mu'awiya dan abu sufyan allah ya kara masa yadda ya zama khalifa wa ja'ati samra'u wato alkama ta zo lafazin as-samra suna ne na alkama qala sai yake cewa ura muddan min hadha ya adilu ya adilu muddaini yace ni ina gani a iya ra'ayina a iya kokari na yace ina ganin cewa duk mudu ɗaya na alkama zai iya tsayawa a matsayin mudu biyu na sha'ir kuma zai iya tsayawa a matsayin mudu biyu wato na dabino ko ma na wani abinci ne an gane ko lafazin ya adilu ma'akuzin ne min al-idil idan aka ce idil me ake fada me ake nihi da idil a Hausa banda kai malam Adam idan aka ce idil ma'ana lautu wanda yake na kan jaki wanda ake yi misali ko kuma raƙumi nan a sanya tiya talatin nan a sanya tiya talatin ko nan a sanya tiya ashirin nan a sanya tiya ashirin me ake kiran shi a hausa a hausa abinda ake ce masa tika-tika ma'ana shine ake kira da idil nan a sanya tiya ashirin nan a sanya tiya ashirin kenan sai a samu equilibrium bayan da za a yi wani bangare ya rinjaye wani amma nan inda za a sanya tiya talatin nan a sanya ashirin bayan da za a yi tafiya to shine a nan shine ya ce ya ajilu ina ganin cewa wato mudu ɗaya na alkama zai yi daidai da wato mudu biyu wato imma na sha'ir ko kuma na dabino ko na azabi ko kuma na sauran wani nau'ika waɗanda suke na abinci a iya ijtihadin muawiya Allah ya kara masa yadda sai dai ijtihadin nashi ba zai samu gindin zama me yasa saboda ya ci karo da nasi shi kuma ka'ida duk wani ijtihadi da za da mutum zai yi in dai ya ci karo da nasi dole a ajiye wannan ijtihadi tare da cewa gaye nasi a bayyane daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya nuna ko ma wani abinci zaka bada zaka bada mudu hudu an gane ku shine sa'i don haka shi wato abu sa'ida al-khudri ya saba ma muawiya akan wannan iya ijtihadi da don haka kuma sahabi fadar shi ba ta zama hujja in aka samu dan uwan shi sahabi ya saba masa balantana sahabbai masu yawa ba su mara masa baya ba akan wannan ijtihadi da a takaice dai kenan duk ma ko me zaka fudda iya abin da zaka bada sa'i guda zaka bada babu sadakati qabla al-eid wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da cewa ita zakka ta hudda kai ana bada ta kafin a fita masallacin idi qala haddathana adam huwa ibn abi iyas qala haddathana habs ibn maisara qala haddathana musa ibn uqba an nafi'in an ibn umar radiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا أبو عمر عن زيد عن زيد عن إياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام قال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأكب والتمر wato abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda ke cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni dangane da zakka ta hudda kai a bada ta kabla kurujin nasu ila sala kafin fitar jama'a zuwa masallacin idi an gane ko wannan shine lokacinta wanda shari'a ta kayyade mata kenan lokaci ne wanda yake muƙayyad iya lokacin da ya cancanta a bada ta kafin jama'a su fita masallacin idi don ba sai talakawa an je an dawo daga masallacin idi sun ɗora hannu ɗaya akan ɗaya suna tunanin menene za su ci to amma kafin a je masallacin idi in aka ba su wannan abinci kaga maganar ashibara a wannan yini ma bata mata so ba duk abin da ake bukata dai ya samu shine anan yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni lafazin amara abin da yake nunawa shine wajauci dole ne ka bada ta kafin a fita masallacin idi don haka a wani hadisi sahihi manzon Allah ya ce wanda ya bada ta kafin a je masallacin idi shine ya bada zakka ta hudda kai manzon Allah ya ce wanda kwasi da aka dawo daga idi ya bada manzon Allah ya ce ba ta cikin zakka ta hudda kai kawai sadaka ce daga cikin sadakoki inna ma hiya sadaqatun min as-sadaqat aw kama qala wannan hadisi na biyu abu sa'id Allah ya kara masa yadda ke cewa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga anan ya jingina kenan abinda suke aikatawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne shine yace kunna nukhriju fi nukhriju fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yawmal fitr sa'an min ba'a ya ce mun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar idi na azumi ya ce muna fitar da sa'i guda na dabino wannan na abinci sa'i guda na abinci muke badawa qala abu sa'id abu sa'id sai yake cewa wa kana ta'amuna ash-sha'iru waz-zabibu wal-aqiq wat-tamr a wannan lokaci ku abincin mu yace sha'ir ne da az-zabib wato shine kenan inabi ko kuma ka ce az-zabib domin bamu da tunda bamu da shi anan bamu da sunan shi a Hausa wal'aƙiɗu wato da ciku wa tamr wato da dabino ya ce wannan su ne abincinmu a wannan zamani don haka kenan me za mu iya ganewa a nan duk abin da mutane suka rike shi a matsayin abinci in lokacin zakka ta hudda kai yayi daga cikin wannan abinci za su fitar da shi kaga galibi abincinmu a nan menene hatsi da dawa da wake su ne ake nomawa gujiya dai ba abinci ba ce amma wake abinci ne a irin wannan zamani dama a nan ma ba abinci ba ne amma a yanzu abinci ne to don haka kasancewar a nan iya abin da mutum zai hudda ya hudda hatsi ko ya hudda dawa ko kuma ya hudda wato za mu ce shine wake amma tare da cewa in ka tabbata fa kai fa dawa ba cinta ba kai to in lokacin zakka ta hudda kai yayi ba za ka ce ba daga dawa za ka fita domin ubangiji ta'ala ya ce wala tayammamul khabitha minhu tunfiqu kar ku nufaci mummuna koma baya ku ce daga cikin abinci shi za ku dauka ku ciyar ubangiji ta'ala ya ce walastum bi akhizi illa an tughmidu fihi kaddar cewa kuna da haƙƙi akan mutum na baka rancen bahun hatsi da ka tashi dawo mun sai ka dawo mun da bahun dawa kaga sai dai in ina jin kunyar ka kawai zan rintse ido in amsa shine Allah ya ce walastum bi akhizihi illa an tughmidu fi to kaddara cewa ma a yau ba ma wai ramci bane ba ka bada bahun hatsi da aka tashi dawo maka da haƙƙin ka aka dawo maka da dawa shi wannan husaraka ce ya dauka ya baka wanda ya baka dawa ba za ka samu ba murna da jin daɗi akan wanda ya baka hatsi misali to don haka dai a nan iya abu wanda yake mai kima inda za a ce mu jimre muna da halin mu fitar da shinkafa to shi ya fi dacewa saboda shinkafa ta fi hatsi ta fi dawa ta fi wake ta fi sauran waɗannan shine sai yake cewa abincinmu a wannan zamani kenan sha'ir ne da azzabi da al'aqid wato shine cuku wa tamr da dabino babu sadaqatil fitri alal hurri wal mamluk wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da cewa zakka ta hudda kai na zama wajibi akan ɗa wato da bawa ma'ana ɗa da bawa wajibi ce a kansu wa qala az-zuhri fil mamlukin lit-tijara yuzakka fit-tijara wa yuzakka fil-fitr al-imam az-zuhri ya faɗa dangane da bayi waɗanda suke mallakar me su an gane ko domin a nan almukatab ya huta domin shi almukatab baka da cikakken mulki na shi haka nan almustaulada ma'ana sadaka ita ma baka da cikakken mulki nata don haka wasu malamai suka ce sadaka ita za ta hudda ma kanta me yasa saboda ba baiwar ka bace ba cikakka dan jira take kawai yardanja ta kama maka da zaran an ce ka mutu kawai ita ta zama diya haka shi ma wanda yake almukatab ka dura masa fansa misali ya kawo miliyan ɗaya ya zama ɗa ya tafi ya fara neman kuɗi yana kawo maka shi ma wannan bawanka ne ba bawanka ba ne domin bakka da yancin ka yi kyauta da shi bakka da yancin ka kai shi kasuwa ka saida bakka da yancin ka bada shi sadaka sai ka yi jira kawai ya haɗa maka wannan kuɗi ya zama ɗa to shine anan yace filma muluki na littijara dangane da bayi waɗanda suke mallakar mai su wanda ya tanade su kawai na saye da sayarwa ne kamar misali yanda matsayinka kasuwanci kake na dabobi ka sayi shanu da raƙumma da tumaki da awaki kaga wannan naka ne kasuwancin su kake in lokacin zakka dole za ka lissafa su ko baka saida ba kai musu kima wannan raƙumi zai kai jika ɗari biyar wannan zai wuce zai kai jika ɗari bakwai wannan ba zai wuce jika ɗari uku gaba ɗaya ka jimilce su kai musu kima ka fitar da iya abin da yake gwargwadon zakka to haka mutumin da yake kasuwancin bayi bayi yake saya yake sayarwa in lokacin zakka yi dole zai lissafa waɗannan bayi ya ga menene kimar su ya fitar da zakka shine yace zakka fi tijara dangane da kasuwar yace haka za a fitar da zakkar su in dai bayi ne na saye da sayarwa ba wanda ka saye su ba kawai domin su yi ta maka aikace aikace ko kuma wanda ka saye su a matsayin tanadi ne ko gaba wata bukata ta kama ka za ka iya kai kasuwa ka saida ka biya bukatunka shi wannan babu ganin zakka a kanka sai ya ce wani zakka fil kuma dangane da zakka ta hudda kai dole za a fitan musu an gane ko su ma na sayarwa kin in lokacin zakka ta hudda kai ta kama dole za ka fitan musu قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد وابن درهم قال حدثنا أيوب وابن أبي تميمة السكتياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال فرد النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفجر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر فكان ابن عمر رضي الله عنهما يؤدي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا فكان ابن عمر رضي الله عنهما يؤدي عن الصغير والكبير حتى إن كان يؤدي عن بني وكان ابن عمر رضي الله عنهما يؤديها الذين يقبلونها وكانوا يؤدون قبل قبل الفطر بيوم أو يومين wato abdullahi dan umar ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya farlanta zakka ta kudda kai ko kuma ya farlanta zakka ta ramadan wannan kokonto ne aka samu daga marwayacin shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi sadaqatul fitr ko kuma ta yi sadaqatul ramadan ta fuskar ma'ana dai ba su da bambanci sai ya ce alal zakari akan namiji wal unsa da mace walhurri wato da ɗa wal mamluki wato da bawa wanda yake abin mallaka sa'an min tamri wato sa'i ɗaya na dabino au sa'an min sha'ir ko kuma sa'i na sha'ir fa'adala nasu bihi nisfa sa'in min bur wato jama'a sai suka daidaita rabin sa'i na alkama wato da sa'i guda suka daidaita kenan mudu biyu na alkama yana daidai da wato mudu hudu in ma na dabino ko na sha'ir shine yace fa'adalan nasu bihi wannan sa'i guda na dabino ko sa'i ɗaya na sha'ir wasu jama'a daga cikin sahabbai sai suka daidaita nisfa sa'in mimbur wato rabin sa'i na alkama bihi kenan da sa'i na dabino ko kuma sa'i wanda yake na sha'ir bayani ya gabata wanda ya daidaita haka ya iya ijtihadarsa shine dai muawiya Allah ya kara masa yadda fakana ibn umar abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda yu'di anis sagiri wal kabiri yana badawa a madadin yaransa karami da babba gaba ɗaya iyalin gidansa shi yake fidda musu kaga a nan kenan mu gane ko babba ne in dai kai kake ciyar da shi to kai zaka fidda masa sai ce hatta in kana yu'di an baniya ya ce har ma ya kasance injinafi'u yake cewa ‘ya'yana masu yake hudda musu an gane ko hatta da ‘ya'yana shi yake hudda musu domin shi nafi'in maula ne na abdullahi dan umar ‘yantaccen bawansa ne to ba shi ba nafi'ikin har ma ‘ya'yansa abdullahi dan umar shi yake hudda musu don haka in kana da halin da za ka fudda ma duk wasu jama'a waɗanda suke karkashinka to haka ya fi dacewa sai ya ce abdullahi dan umar ya kasance yana bada ta ga waɗanda za su karɓa in an ba su kenan su ne talakawa mabukata don ba kowa ba ake ba sai wanda yake mabukaci wa kanu yu'tuna qabla al-fajr qabla al-fitr bi yawmin aw yawmayn kuma sun kasance su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musamman shi Abdullahi dan Umar yana ba da wannan zakka ta gudda kai kafin ranar idi da yini ɗaya ko kuma yini biyu don haka malamai suka ce an so dangane da abincin da sarrafa shi akwai wahala a bada shi kafin ranar idi da yini ɗaya ko da yini biyu ko da abincin babu wahala dangane da sarrafa shi to ana buƙatar indi da hali kafin yini ɗaya ko yini biyu da ranar idi mutum yakan iya huddawa kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke amma iya zama wajabcinta yana kasancewa shine idan alfijir ya keto a ranar idi amma kafin ranar idi da yini biyu ko yini ɗaya mutum yakan iya badawa a shahid dai a nan malam na nuna mana cewa akan ɗa da bawa dukkan ta wajibi ce kamar yadda a nan manzon Allah ya ce ala zakari wal unsa wal hurri wal mamluk babu sadaqatil fitri ala sagiri wal kabir wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zakka ta hudda kai na zama wajibi akan yaro karami da babba قال حدثنا مسدد وابن مسرهد ابن مسربل قال حدثنا يحيى وابن سعيد القبان عن عبيد الله وابن عمر أنه قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك wato abdullahi dan umar ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta zakka ta hudda kai sa'i daya na sha'ir ko kuma sa'i daya na dabino akan yaro karami da babba wato da ɗa kuma da bawa an gane ko karamin yaro da babba don haka a wancan babi da ya gabata malam sai ya yi babin cewa ɗa da bawa wajibi ce a kansu nan kuma sai ya ciro ya ce yaro karami da babba wajibi ce a kansu kina yaro in yana da dukiya a cikin dukiyar shi ana iya fidda masa in kuma kai da kake bashi abinci ka yi tabarru'i ka dau nauyinsa to wannan zaka iya fidda masa amma mu gane a nan malam da ya yi baban na nuna mana shi kan shi yaro karamin wajabcinta a karan kan shi yake in har ya kasance yaro ne mai dukiya wanda yake daukan ɗawainiyar kansa an gane ku in kuma wanda ake daukan ɗawainiyar shi ne ba shi da komai wanda yake daukan ɗawainiyar shi shi zai fitan masa kamar yadda shi ibn umar ke fudda ma iyalinsa yara kankana da manya shi nafi ya ce hatta da 'ya'yana ibn umar yake fudda musu nan muka zo ƙarshen wannan littafi da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك